الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر 28 ga watan Rajab hijira 1447 wanda ya muwafaka da 17 ga watan ɗaya shekara ta 2026 miladiya shi gaba da karatu na fiƙihu a littafin irshadu salik wanda ya shahara da askari da wannan shine darasi na sha ɗaya to darasin da ya gabata an kammala bayani akan hukunce-hukuncen taimama a yau za a shiga wani sabon fasili game da abin da ya shafi laluran mata shine jinin al'ada da kuma jinin haihuwa to duk dai wani sashe ne na shi tsalkin har yanzu a ba a kammala ba Mala ce faslun, ai haza faslun, za ka ƙaddara haza, sai zama matsayin muktada muƙaddari, faslun ɗin sai ya zamo labari, sai ya zamo labari. Mala ce la hadda, babu iyakancewa, li aƙallil haidi ga ƙarancin wato jini ta fuskar ibada to jini baya da karanci duk lokacin da ya zo mace ko da duf'atan wahidatan ne ko da tunkuɗa ɗaya ne jini ya zo mata to in dai a ɓangaren ibada ne malamai suka ce yana da hukunci ana za a hukunta mata cewa ba ta da tsarki in tana ɗauke da azumi azumin ya lalace ba za ta yi sallah ba dole in ya ɗauke sai ta yi wanka to amma wannan a layin ibada banda a sashen idda ko istibra'i wannan malamai sun ka ce aƙallul haidi dole sai ya zamo kamar yini ɗaya ko yini da kwana e a layin idda kenan idan mace na idda ko za ta yi istibra'i sai jini ya zo mata dufatan wahida kuma daga lokacin bai wani abu bai sake baiwa baya ba to wannan ba za ta lissafa da shi a jerin iddata ba ko a istibra'i da ake neman ta yi na barrantan mahaifa to kenan kaga la hadda li aqallil haidi wannan fil ibadat ana magana a hukunce hukuncen ibada kaman sallah kaman azumi kaman saduwa da ita to wannan shi ake magana cewa haida ba ya da aƙallu duk da ya zo in mace misali tana azumi to azumin nata ya ɓaci a to malamai suna faɗa cewa dangane da shi wannan jini na al'ada da ya shafi mata kusan malamai suna kasa mata har gida takwas duk wadda take jini zai zo bata ba za ta fita daga takwas ɗin nan ba e, na farko suna cewa akwai mubtadi'a wadda take bata taɓa ganin jini ba sai a wannan lokaci sabon shiga kenan to nata hukunci daban za a yi bayani a kanta akwai muqimul adati akwai wadda ita ke ita kuma ta saba da jinin sannan kuma tana da al'ada na kwanaki ko yaushe jinin ya zo ba zai wuce wannan kwanakin ba baya sabawa to ana kiranta da muqimul adati an gane mai tsayayya al'ada mai tsayayyar al'ada eh ko muqimatul adati wadda take da tsayayyar al'ada ta uku akwai mukhtaliful ada wadda take al'ada tana sabawa ko mukhtalifatul ada wadda take tana saba ma al'ada ita ta saba ganin jinin amma wani watan ya yi mata kwana biyar can kuma wani lokacin ya yi kwana shida can wani lokacin kila ya yi kwana bakwai amma al'adar nata ba ɗaya ba ne adadin kwanakin ba ɗaya ba ne yakan ɗan sassaɓa saɓani ita waccan ta biyu ita adadin da ya saba zuwa to bai wuce haka wannan kuma yana ɗan sassaɓawa ita ma tana da hukunci ta hudu akwai alhamilu idan cikin ya kai wata uku mace mai ciki in cikin nata ya kai wata uku ita ma tana da nata hukunci don a mazahaba ta malikiya mace mai ciki zai iya yiwuwa ta, ta ga jini na al'ada eh zai iya yiwuwa an gani sai ta biyar ita ce alhamilu ɗin ba da sittati ashhurin tana da cikin amma kuma in cikin ya kai wata shida eh don masu ciki dangane da al'ada kashi biyu ne in cikin ya kai wata uku nashi kwanakin daban za a yi bayani in ya kai wata shida shi ma nashi hukuncin daban nashi hukuncin daban sai ta shida akwai mulafiqatun wadda jini yake mata wasa an gane yawa kila yakan zo yini daya radabi kuma sai ya dauke gana uku ya sa ya zawo to zaka ga akwai irin wayannan matan eh masu jinin yana musu wasa kenan to ita ma za a yi bayani akan ta akwai mumayyizatun ta bakwai an gane? Tumumayyiza ita ce wadda tana iya rarrabewa, jini ya yi mata yawa a har ya zamo kamar jinin rashin lafiya. To, amma tana da tamyizi, tana iya gane jinin wannan jinin da ya zo mata na ciwo ne wannan jinin kuma na al'ada ne tunda suna da bambanci. Shi jinin al'ada kamar yadda ya zo a hadisin Fatima. da annabi yake faɗa cewa jini ne damun aswat jini ne wanda yake baƙi shi kuma jinin rashin lafiya na istihaba kaga ja ne ja ne eh to sai ta takwas ƙarƙashin ita mu mai zaɗin wadda ba ta da tamizi ita kuma jinin ya yawaita gare ta amma ba ta iya tantance wannan ne na ciwo wannan ne na al'ada eh to babu wata mata babu wata mace da za ta fita daga wannan guda takwas ɗin da aka ambata su ne malamai ke ɗauka suna bayani a cikin littattafai idan za mu haɗa da mai jinin haihuwa kaga sai su zamo tare kenan in an riskar da ita to sanin wannan yana, yana da amfani saboda ka san hukuncin kowanne kuma in mace za ta yi mafatawa sai ka ga wani ajin take mubtadi'a ce ko muqimul adati kamin mukhtalifa ko mukhtalifatul ada duk ka sani ko kuma alhamil ce in alhamil din ce cikin wata nawa ne in daga ɗaya ne biyu zuwa uku to nashi hukunci daban in ya kai wata shida kuma daga nan har tara shi ma nashi shi ma nashi hukunci daban to haka mulafiƙa ce jinin ya ne mata wasa ko ko jini ya yi mata yawa ta zamo mai jinin ciwo kenan ko to ita maɗin kashi biyu ce akwai mumayyiza akwai gairu mumayyiza e, to kaga ashe in mace za ta yi ma fatawa dangane da jini to akwai buƙatar kasancewa tana wani layin wannan shi zai baka dama ka fahimci yadda mi yawwa kar ɗaya ta bugo ma waya ɗaya ta ce ma me hukuncin kaza ɗaya ka bata fatawa yana yiwuwa kuma hukuncin na wata ne sai ka ɗauka ka bata eh ta yana cikin hukunce-hukunce masu ɗan rikitarwa eh saboda matsala ce wadda ta shafi mata banda maza da maza ba sa haila to sai zan abu ne kuma wanda yake da alaƙa da aiki practically eh sannan kuma abu ne wanda yana da saɓani mai yawa sannan mafi yawan hadisai da suka zo a kansa kuma ba su da yawa tokan nifasi to kamar jinin haihuwa ne kamar yadda shi ma la haddali a ƙallihi shi ma jinin haihuwa ba ya da haddi ta fuskar ƙaramcinsa duk yadda ya zo to za a ba shi hukuncin jinin jinin haihuwa kamar yadda jinin al'ada shi ma duk yadda ya zo za a ba shi hukunci komi karancinsa wa aka saruhu amma mafi yawan kwanakinsa mala ce hamsata ashara yawman kwana sha biyar ne aƙallo abbaida amma yana da aka saru Bana waɗancan da aka ambata in ka cire mai ciki da wadda cikinta ya kai wata uku da wadda ya kai wata shida in ka cire ta ka cire su su biyun nan to duk sauran nan kwanakin jininsu ba zai haura kwana sha biyar ba ba zai ba zai haura ba an gane yawwa saboda haka wa aka saruhu a nan yana ishara ga sauran banda ita mai ciki ita kan nata za mu gani zai kawo nan to ya haura sha biyar ɗin kamashhurin e kama shuri a ƙalli tsohori kamar inda ya zan shi ma zance wanda yake ya yi shuhura a mazhaba cewa mafi ƙarancin tsaliki shi ma haka ɗin yake kwana sha biyar wannan shi ne mashhuri ma'ana kamar yadda aka saruhu hamsata ashara yauma to haka kuma aƙallu tsohori hamsata ashara yauman to wannan shine mashhuri me yasa ya kira shi mashhuri saboda akwai qabilul mashhuri wanda malam mai risala ya kawo ya ce a a aƙalla tuhuri in ma kwana takwas aka samu shikenan tsakanin jinin farko da ya ɗauke aka samu kwana takwas ko goma sannan wani jini ya zo to wanga da ya zo na biyun wata sabuwar haida ce ba cikon wancan ba ne wato wannan shi yake rubuce a risala to malamai suka ce yana daga cikin wuraren da malam mai risala maganganun da ya kawo waɗanda suke ba zantuka ne mashhurai a mazhaba ba shi yasa ba a fatawa da maganarsa an gane to shi yasa ya ce baka kan mashhuri a ƙalle tsuhuri kenan zance almashhuru na mafi ƙarancin tsalki shine kwana sha biyar eh amma shi malamin risala ya tafi kan cewa ko takwas aka samu ko goma ba dole sai ya kai kwana sha biyar ɗin ba eh to kuma za mu ga cewa zancensa ta fuskar dalili yana da ƙarfi eh amma a mazhaba kuma raunana shi suke yi duk da kima a risala ɗin tun da ta fi askari karɓuwa da ƙima a gun malamai saboda daɗewarta to amma kuma za ka ga suna raunana yana daga cikin maganganun da suke raunanawa wata atabirul mubtadi'a to al-mubtadi'atu wata atabirul mubtadi'atu wadda take mubtadi'a wadda muka fara ambata ko e, na ambata muku su saboda da mun zo an riga an san su to sai aka fara da ita to to wadda take farkon fari to ita tana lura bi atarabiha da sa'anninta a shekaru na ba ta gane idan mace budurwa jini ya zo mata karon farko to ita tunda bata saba ba kaga ba za a ce ga wasu kwanaki nata ba to wannan ya bayu sai malamai suka yi saɓani to shi malam mai risala ya ce a'a za ta kalli sa'anninta ne a shekaru in tana da ƙawa kamar biyar haka sai ta tambaye su da jinin ya zo ma kowace kwana nawa ko kwana nawa ne al'adar nata eh waɗanda take kusa da su koda ba shekarunsu ɗaya ba inda ya zan kusa da su koda wasu sun riga ta farawa to sai ta tambaye su da yake shi zuwan jinin ya danganta ne watan za ka ga bata kai waccan shekaru ba amma ta riga ta ɗin kuma ganin jini eh to in ta gaya mata in al'adar tasu ta zamo iri ɗaya to da wannan za ta yi amfani sai ya zamo jinin in ya kai wannan kwanakin ya ɗauke to shi kenan ita ma sai ta yi wanka in kuma suka saba to sai ta yi aiki da majority cikinsu e kila biyar ɗin na an samu uku kowace ta ce kwana biyar ne su uku ɗin nan su kuma biyun sai suka ce shida to sai ta rinja yadda biyar ɗin saboda su suka fi su suka fi yawa to injinin ya ɗauke alhamdulillah sai ta yi wanka fa'in ta jawazat hunna in kuma ta ƙetare su abinda sun ka gaya mata to sai jinin ya zo bai tsaya ba kwana biyar ɗin ya zo sai jinin ya yi mi sai ya zarce tunaya za ta yi to sai aka yi saɓani shi ne mala ya ce fariwaya tubuni fariwaya tubuni alƙasimi riwaya abdurrahman ɗan alƙasim fil mudawwana wadda ta zo a littafi al-mudawwana tulkubura riwaya su zuwa ga al'imam malik to ta tamada aksaro sai ta ci gaba da tafiya har zuwa mafi yawan kwanakinsa me mafi yawan kwanakinsa hamsata ashirar yau ga can da ya faɗa wa aka saruhu hamsata ashirar eh to shi a tashi riwaya kenan a tashi riwaya kenan tunda ta saba masa annanta wara ibn wahabin abdullahi dan wahab shi kuma ya ruwaito a tashi riwaya yace tastazhiru za ta yi saurare sauraren ɗaukewar jinin bisa lasata ayyamin da kwana uku istizhari za ta yi shi kuma ya ce sau da haka idan ta ƙetare al'adar sa'anninta da aka ce ta yi la'akari da su to sai ta ƙara kwana uku in ta ƙara kwana uku ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba kawai sai ta yi wanka duk abin da ya biyo bayan kwana uku ɗin nan sai ta ɗauka jinin rashin lafiya ne tashin waya kenan amma ƙarin nan malam tujawiz aksarahu in dai ba zai sa ta ƙetare mafi yawansa ba ba zai sa ta ƙetare kwana sha biyar ba eh in kuma zai sa haka to sai ta rage ta sa adadin da in kila sha uku uku ne sa'annin nata ke yi sai ya ƙetare to ka kwana biyu ɗaya za ta ƙara in sha hudu ne ka kwana ɗaya za ta ƙara riwaya ta uku waruwaya an ruwaito an ibn ziyadin daga aliyu ibn ziyadin a tunisi ya daga cikin ɗaliba al'imam malik na tunis don can ma akwai makarantar al'imam malik a tunusiya to shi ya daga cikin waɗanda suka kai malikiya can rahimahullah shi kuma a tashi ruwaya ya ce ta ƙata siru ala awa idihinna a'a kawai da ta kai abin da sun ka gaya mata na al'ada sai ta tsaya nan kawai ta yi wanka jinin da zai ci gaba da zuwa kawai shi kenan ta je ta nemi magani ba ta da lafiya shi tashi ruwaya haka ya faɗa to amma riwaya farko ita ce mashuri a mazaba ta ibn al-qasim ita ta yi shuhura wa fi tajawizil to wannan an gama magana akan al-mubtadi'a wa fi tajawizil mu'tadati 'adataha to sai ta biyu al-mu'tada wadda ta saba da al'ada eh to injinin ya zo ga al'adar ta kai kullum shi za ta yi amfani da shi in ya ɗauke kai wanka za ta yi amma idan ta ƙetare adataha al'adar da ta saba da ita kila ta saba ne mata kwana biyar haka ta saba to daga baya sai ta samu canji da ya zo sai yana haura kwana biyar ɗin in bai saba ba kaga ba ishkali sai ta yi mi ta amalu bi adati hako to inda ta saba ma al'ada ta riwaya to mala yace akwai riwayoyi da yawa akai an ce akwai kauli har biyar akan ta ita al-mu'tada din nan idan jinin ya saba ya ketare ya ketare al'adarta akwai zantuka har guda biyar zance na farko shine suka ce za ta zauna ta jira zuwan kwanakin nata na al'adarta idan suka ƙare to sai ta yi istizhari da kwana uku sai ta yi istizhari da kwana uku idan kwana ukun sun ka ƙare ta yi istizhari tun da dama shi istizhari al-istizharu dama shi so ɗaya ake yinsa kuma dama su hudu ne ke abin nan kusan a cikin waɗancan da aka ambata to akwai waɗanda ba sa istizhari eh a faɗa wasu balabai kamar ita almubta da yaɗin wasu tafi kan cewa ba sa istizhari in ba riwaya shi aliyu ibn ziyadin ba akwai alhamilu ita ma ba ta istizhari akwai almustahaba mai jinin ciwo ita ma ba sa istizhari sannan akwai annufasa'u mai jinin haihuwa ita ma ba ta istizhari to amma ita almubta da aka ga akwai saɓani akwai saɓani to idan kwanakin istizharin suka ƙare sai ta yi wanka sai ta yi sai ta yi wanka ta yi sallah ta ci gaba da azuminta sai zan kenan duk jinin da ya biyo bayan istizharin nan jinin mi ne jinin rashin lafiya zance na biyu suka ce za ta zauna kwanakin al'adarta da kuma kwanakin istizhari kwana uku idan na istizharin suka ƙare bai ɗauke ba to za ta yi wanka a matsayin mustahabbi sai ta yi sallah ta yi azumi amma ihtiyadan eh za ta yi haka ne ihtiyadan an gani yawwa daga baya injinin ya ɗauke to sai ta yi wanka na wajibi wancan wankan da ta yi na musahabbi ne in kuma ya haura sha biyar to shi ma sai ta yi wanka na wajibi bambancin wannan zancen da na farkon shi na farkon wankan da za ta yi na farkon na wajibi ne kuma ta zamo kamar mai tsalki gaba ɗaya ita kuma wannan wannan zancen na biyu shi kuma wankan da za ta yi na musahabbi ne sallah za ta yi da azumi amma sadda jinin ya ɗauke ko kuma aka haura kwana sha biyar to sannan za ta yi wanka na wajibi to shi ne bambancinsu zance na uku za ta zauna ta jira har zuwa karewar kwana sha biyar in kwanaki goma sha biyar suka kare to shi kenan dama shi ne aka saruhu sai ta yi wanka ta yi sallah ta zamo kamar mustahaba kenan mai jinin ciwo zance na hudu za ta zauna kwanakin al'adarta kawai abin da ta saba da shi to shi za ta yi amfani da shi duk abin da ya saba ma al'adar ta kyale shi kawai ta yi wanka ta zamo ita ma kamar hukuncin eh kaga a wannan ƙauli an ce ba za ta yi mi istizhari ba kuma shine zancen Muhammad ibnu Maslama shi ya ce ba za ta yi istizhari ba kawai za ta tsaya ne akan al'adarta sai zance na ƙarshe ko shine za ta zauna kwanakin al'adarta an gane in ta zauna kwanakin al'adarta in bai ɗauke ba to ba za ta yi istizhari ba kawai sai ta yi wanka in ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi amma mijinta ba zai sadu da ita ba saboda akwai yiwuwar jinin na al'ada ne ba na istihada ba ne to wannan shi ne zantuka guda biyar saboda haka ita ma za ta jira kwanaki sha biyar in an kai kwana sha biyar to sannan sai ta yi wankan wajibi wancan da ta yi na musahabbi ne in kwana biyar ta saba yi to su za ta zauna ba ta ibada cikinsu da an kai ba istizhari za ta yi wanka amma istihbaban in ta yi wankan za ta yi sallah za ta yi azumi amma ba saduwa babu ɗawaful ifaba in ya yanke kame sha biyar to sai ta sake wanka na wajibi in bai yanke ba har ya kai sha biyar tun da shi ne aka saruhu to shi ma sai ta yi wanka na wajibi to kun fahimci ma'anarsa na riwayatu to su ne riwayoyi da ake kawo akwai ibn rushidin ya rubuta littafi al-muqaddimat to shi ya ambaci riwayoyin guda biyar to ita ma an gama da ita kenan ko sun masa'an nan hiya ita mu'tada din nan kuma jini ya zo ya ƙetare al'adar ta gwargwaron dai saɓanin da aka kawo to mustahadatun ta zama hukuncin mai jinin ciwo to duk lokacin da kuma aka ce mace mustahada ce wahiyar mustamirratu tahara to ta zamo mai dawwamamman tsarki ta zamo mai dawwamammen tsarki eh tunda shi kaga shi damul istihada baya hana komai bai hana ibada bai hana saduwa ko yawwa to shi yasa mustahada ana kaddara ta kabar wadda jini ya dauke gaba daya illa an ta kuna sai dai in ita mustahaba ɗin nan ta kasance mumayyi zatan ta zamo tana da tamizi wato jinin nata da ya ƙetare al'adar tata to tana iya gane jinin al'ada da shi na rashin lafiya ɗin akwai matan da haka za su iya gane wannan jinin ciwo ne wannan kuma jini ne na rashin lafiya to in tana da wannan tamyizin tana da wannan rarrabewar fata amalu sai ta yi aiki alama ta kaddama akan abin da ya gabata tunda abin da ya gabata an faɗa cewa idan ta ƙetare al'adarta to ko dai ta yi istizhari ko wanda shine zance mashhuri eh sai ta yi istizhari an gane idan ya zan jinin na al'ada ne kenan eh inda kuma ta gano cewa a'a wannan jinin da ya zo na rashin lafiya ne kaga sai ta ɗauka cewa ta samu tsarki jinin al'ada ya ɗauke wannan na rashin lafiya ne eh to shine fata amalu alama ta kaddama sai ta yi aiki akan abin da ya gabata inda ta gayyuru dame agun juyawar shi jinin lokacin da jinin ya canza ta fuskar launi ko wari misali a jinin da ya sake zuwa daga baya sai ta ga cewa irin wancan ne na farko to kaga sai ta bashi hukuncin me na farko misali da ya ƙetare al'adarta jinin bayan ya ƙetare kuma sai ta sake ganin dai irin wancan dai na na farkon to duk hukuncin shi guda da mi sai yawa hukuncin shi guda hukuncin shi guda da na farko eh sai dai a duba in akwai kwana sha biyar tsakaninsu to shi na biyun nan sabuwar al'ada ce in kuma bai kai kwana sha biyar ba to baya da wani hukunci eh sai ta yi watsi da shi kawai yawwa in ya zan kila kwana biyu ne ko uku ko hudu ko biyar bai dai kai sha biyar ba an gane yawwa bai kai kuma takwas ɗin da shi malam mai risala ya tafi a kai ba to ba za a ba shi wani hukunci ba to wadda shi ne ba da tsohorin fasilin wawan ɗin nan kuskure ce eh akwai gyara a wurin yadda ake buga littafin akwai gyara ba'a da tsohorin fasilin shine daidai ba wa ba'a da hu ba hu ɗin nan babu ta wawul adab ɗin nan ita ma babu ta ba'a da ne sai a yi idafarsa zuwa ga tsohorin da jarra sai fasilin shi kuma sifa ne nashi eh ba'a da tsohurin bayan tsalki fasilin wanda ya rarrabe tsakanin jinin farko da na biyu tsakanin jinin farko da na biyu to sai ya zan jinin da ya zo daga baya sabuwar haila ne sabuwar haila ce idan mace misali tana kwana biyar to da jinin ya zo kwana biyar ɗin a sai ci gaba da zuwa amma kuma wanga da ya ci gaba da zuwa ɗin bayan haura al'adar tata ba na al'ada ba ne jini ne na rashin lafiya ta gano yanayinsa an gane to sai ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya har aka samu kwana sha biyar da aka kai kwana goma sha biyar sai ya canza launi sai jininta da ta saba da shi na al'ada ya dawo to wanga da ya dawo sabon al'ada ne saboda wanga da ya shige tsakiya shi ba na al'ada ba ne hukuncin shi hukuncin me hukuncin tsalki kaga ya zamo tsohorun fasilin kenan kaga ya rabe tsakanin wancan na harko da kuma nami to shi ne abin da yake magana shi ne abin da yake magana amma in bai kai sha biyar ba shi na ciwon nan kwana biyar ta saba da kwana biyar ɗin ya yi sai ya canza launi ba irin na harko ba ya sake kwana biyar da ya sake kwana biyar kuma sai ya sake canza launi ya dawo kamar wancan na farko kwana biyar ɗin farko to cikon wancan ne saboda wannan na ciyon kaga bai kai sha biyar ba bai kai aƙalla tsuhure ba kaga bai zamo tsuhurun fasilin ba kenan saboda haka sai ta hada da wannan sai ta cika mi sai ta cika da wancan to ya za ta hada kwana uku za ta dauka ciki wanga da ya canza launi sai ta dauki kwana uku na istizhari sai ta hada da me yau sai ta yi wanka sai ta ci gaba da ibada wanda ya ci gaba da zuwan ba za ta yi itibari da shi ba ba za ta yi itibari da shi ba kawai an ba shi hukuncin koda ko irin launin jininta ne na farkon na al'ada tun da dai a dawowansa ba a samu tazaron kwana sha biyar ba za a ba shi haila bai zaman kansa ba sai dai a cika shi da wancan na farko sai ta ɗauki kwana uku sai matsayin istizhari kenan daga kwana uku daga nan kawai sai ta yi wanka saboda haka an ba ta hukuncin mi mai tsarki kenan to daga bayan kwana uku din nan kuma shi kenan za ta ci gaba da ibada da sauransu sai dai za ta yi sallah za ta yi amma mijinta ba zai sadu da ita ba saboda ishi yawwa saboda jini kuma ba za ta yi tsawaful ifada ba sanda ya ɗauke wancan wankan da ta yi na musahabi ne yawan sai ta sake mi wanka na wajibi haka abu ne a abin da ya saba a mu'amala da ita saboda jinin irin jininta ne eh ta yi istizahari to yanzu duk abin da zai baiwa baya to a shari'a an gane an ba shi hukuncin tsarki amma a mu'amala ta aure kuma ba za a ba shi hukuncin tsarki ba saboda haka mijinta ba zai sadu da ita ba sai sanda ta yi mi yawwa sai sanda ya ɗauke in ya ɗauke to za ta yi wanka na mi na wajibi don wancan wankan da ta yi dama na yawwa na musahabbi ne ba na wajibi ba ne ta yi ne ihtiyadan don akwai yiwuwar kuma ɗin a hailata ta ta canza ne an gane akwai yiwu tun da jinin kala-kala ne yakan iya canza launi yakan iya canzawa akwai wadda jinin nata kuma baya da wari kuma shine al'adarta kenan da aka ce damun aswad wannan fil asal ne amma kuma yanayi na iya sa kuma ya canza kaga yanzu da ta yi wanka to ya ɗauke kuma sai ya sake dawowa to kaga sai a ɗauka yanzu dai jinin dai nata shi ne wancan wani dalili ne ya sa ya zo an gane? eh wani dalili ne ya sa ya zo to wannan ita ake kira mumayyaza amma ita wadda ba ta da tamyizi to ita tana cikin hukuncin mai tsarki ne an gane yawa wadda jinin nata ya ƙetare al'adarta an gane sannan ba ta iya gane na rashin lafiya da wanda ba na rashin lafiyanta ba da jininta na hakika to ita za ta yi ta zama cikin hukuncin mai tsarki za ta yi zazzaba ko shekara nawa ya ita za ta ci gaba da ibadarta me wanga hukunci da maha gama ɗazu na mai tamyizi ne amma wadda ba ta da tamyizi to ita da ta yi abin da aka ce ta yi to duk jinin da ya zo to jinin ciwo ne za ta yi sallah za ta yi azumi za ta yi tsawaful ifada in ta je aikin haji sannan mijinta zai sadu da ita amma ita mai tamyizi ita ke da wancan wancan tafsilin tunda kaga ita tada iya gane gane ciwo yawo to wannan kaga shi ne tunan za mu kwana insha Allah in mun dawo sai mu tashi hukuncin mulafiqatun ko wa man taqatta da muhafa in kana sani ba'da tuhurin fahaidun mu'tanifun wa illa fahuma haizatun sai mu kwana nan bin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله